السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة شابك وجوة الجنازة الثاني هجرة سنة دبولة قريب إلى أربعين دهولو wanda ya dace da goma ga watan ɗaya miladiya tana dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin irshad ya ce ne wayu kurjul waliyu an sabi wal majnun muna maganar zakka idan mutum mamallakin kuɗi ya zamo yaro ƙarami ne ko mahaukaci kaga dole akwai mai kula da kuɗin wanda aka sa a hannun shi ma wasiyin baban shi ko kuma wanda hukuma ta sa ya rika kula da kuɗin shi ne alwaliyu majibincin lamari na wannan yaron ko mahaukacin yukuriju shi zai cire zakka an sabi ga yaron wal majnuni da mahaukaci din yawwa dukiyar mahaukaci ne yake hannunka ko dukiyar yaro ƙarami yake hannunka in shekara ta yi an baka izinin kai zaka fidda zakka sai ka raba shi ga wanda ainihin ya cancanta shi yasa ma ake cewa ittajiru amwalal yatama kai la ta'kula usalukat ku yi kasuwanci da dukiyar marayu saboda kar zakka ya cinye yanzu misali yaro dan shekara daya an ɗauko kuɗi shi an baka duk shekara kana ɗiban zakka kana bayarwa kaga lokacin da ka zo zaka miƙa mar kuɗin shi ba mamaki zakka ya cinye mafi yau yawa daga cikin dukiyar shi yasa ake so a rika intima a rika ainihin juya kuɗin kaga ana juyawa ko ya ne a wannan ribar za a iya ainihin fidda zakka sai ga ainihin uwar kuɗi tana amma dai ala'ayi halin ko ana kasuwancin ko ba a yi wajibi ne sai an cire wannan zakka saboda zakkan akan kuɗin ake magana ba akan shi wanda yake wanda zai zakkan ba balle a ce shi ba mukallafi bane wa yujziu ahadun naqadaini anil akhar ɗayan kuɗi biyu idan muka ce na ƙadayin shi ne gold da azurfa ba ba su ne tushen kuɗi ba kowane kuɗi ai da su ake ainihin kiyastawa ko a kimanta to yau mutum yana da wannan yana da wannan yana da gwalagwalai yana da ainihin azurfa kuma gaba ɗaya sun kai nisabi ko kuma an haɗa sun kai nisabi to yanzu in ya zo baya son taɓa ɗaya ɓangare yana da daman yi a ɗaya ɓangaren kuma in yayi shine wai jizu adun na ƙadaini anil akhar ɗayan kuɗi biyu gold ko azurfa idan mutum ya cire zakkan shi anil akar a maimakon ɗayan shi kenan yujizu zakkar ta yi in ba kuma ta ba mun ce nisabin gold shine dinari ashirin nisabin azurfa shine dirhami ɗari biyu idan mutum ya tunda duk jinsi ɗaya ne nau'i ne ya saba idan mutum yana da wannan rabi wannan rabi kuka ce zai zakka misali kana da dinari goma kana da dirhami ɗari za mu ce kaga nan ka mallaki rabin nisabi nan rabin nisabi in ka hada ya kai nisabi za ka yi zakka to yanzu da ka zo yin zakkan kana da daman ka cire duka a bangare daya ko ka ce kaga dirhami ɗari biyu kaga dirhami biyar ne nisabin zakkan shi abin da za a cire a zakka dinari ishirin rabin dinari shi ne abin da za a cire a zakka ko to yau kana da dirhami ɗari kana da dinari goma kaga dinari goma nan rubu dinar shine zakkan shi dirhami ɗari kuma dirhami biyu da rabi shine zakkan shi ko to yanzu kana da daman ka ce ba ka san taɓa dirhaman za ka cire a gol ɗin gaba ɗaya zakkan har na azurfa kana da daman ka ce ba ka san taɓa ainihin gol ɗinka za ka cire a azurfa har na gol ɗin gaba ɗaya in kai haka ya yi amma da sharaɗi ya ce farko bi kimatihi in ka zo da kima za ka cire kar ku manta a baya muka ce wajen haɗa nisabi ɗin ba ruwanmu da kima sai a jiza bil a jiza ila bil kima ko muka ce misali mutum yana da dirhami ɗari yana da dinari goma ba zai zakka ba sai aka ce yana da dinari takwas dirhami ɗari amma a yau kima ya nuna da zai sai da dinari takwas ɗin nan zai iya siya mar dirhami ɗari kaga in ya siyar ya haɗa ya kai nisabi to wannan ba ruwanmu da wannan kawai tunda juz'in bai kai ba babu zakka to amma wajen kuma yana so ya fidda wa ɗaya da wannan ɗayan sai mu ce wannan kuma dole sai kima ya kai in kima bai kai ba ba za a karɓa ba shine yace malam tanqus an qadri wajibi matukar kimar bata tauyu daga gurgudan wajibin zakkan ba yanzu misali yana da dinari goma dirhami ɗari ba mun ce ya haɗa ya kai nisabi ba sai aka ce to ya ce shi baya son taɓa gwalagwalan shi yana so a dirhamin ya cire sai mu ce yanzu ciro dirhami biyu da rabi na dirhami ɗarinka ya ce ni da rabi ya ajiye sai mu ce to yanzu a yi kiman rubu dinar in can na can ka yi kima tun da azurfa za ka cire to yanzu an zo kiman sai aka ce ai yanzu yadda azurfa ya yi tsada girhami biyu ma zai sayi rubu dinar ɗin nan kaga girhami biyu ai yayi ƙasa da gwargwadon wajibin zakka tunda ai rabin misali ne ko in an ce girhami biyu zai siya sai mu ce to wannan girhami biyun ai tan usu an kadirin wajibi sai mu ce ba zai yi ba sai idan girhami biyu da rabi din ne ya kai kiman ko kuma sama da haka misali da ya ce a rubu dinar yanzu yadda dinar yayi tsada girhami biyar ne zai sayi rubu dinar sai mu ce to yanzu a nan kuma ko ka ka mana rubu dinar din shine asali ko kuma za ka canza ka ba da kima dirhami biyar mun gane zancen in yayi ƙasa ba za a karɓa ba in yayi sama kuma zaɓin ka in za ka iya ka ɗibi dirhami biyar ka bayar in kuma ba za ka iya ba ka koma rubu dinar din ka ɗauka ka bayar shine malam tankus an ƙadirin waje saboda a kullum kaga mutane suna da hilaye mutane dan dabara zai ce ya san wannan ya fi tsada ya ce bari ya cire a nan ko ya san wannan ya fi tsada ya ce bari ya cire a nan to ga yadda aka kan yi eh yawa in ya fi tsadan ma to fa a tsadar za ka cire in kuma ya yi ƙasa ba za mu karɓa ba ka koma asalin shi waman ibta abi nisabin wanda ya je siyo kaya da nisabi ba da auli bayan nisabin ya shekara a hannun shi sai ya je sai kaya kabla tazkiyati wa kabla tazkiyati kafin ya yi zakka misali kana da miliyan goma ya shekara a hannunka kawai sai aka sa wani abu a kasuwa kai kuma ɗan kasuwan nan kayan ne kana siya ka ajiye yayi tsada ka siyar kawai sai ka ga aka ce kuma ba rage miliyan goma kaga kuma in ka ce zaka cire zakka wannan kayan zai ma fauci kawai ka dunkule ka ki Allah ka je ka sai kayan da ka sai kayan kuma ka jinge ka ajiye ka ga baka yi zakkan wannan shekaran ba ana jin ka ana nan ana nan bayan shekara sai ka siyar da wannan kayan sai ka ci riba misali ka sake ci riba miliyan goma ka sayar miliyan ashirin shine wannan karatun wani manifta abi nisabin wanda ya sayi kaya da nisabi ba da hauli ba wannan nisabin ya shekara wa qabla tanfiyati kafin yayi zakka ya dauki wannan kuɗin ya je dunkule sai kaya da shi bayan shekara fara biya minhu sai ya ci riba minhu daga wannan kayan a nan fa dole sai ka kaddara bayan shekara ba wai da gaske aka ciri ba ake nufi ba wancan dama ya shekara ka sai kayan yanzu kuma bayan ya shekara sannan ka siyar da kayan kaga ga zakan ka wancan da baka yi ba ga kuma dukiya tsara shekara yanzu za ka yi to fara biya ya shiri ba minhu daga wannan kayan to yanzu idan ya zo zakka zakka hulil awwali zai yi zakkan asalin kuɗin shi kaga hu ɗin nan zakkan nisab kenan zai yi zakkan wannan asalin kuɗin miliyan goma lil awwali ga shekara na farko tunda a shekaran farko ai kuɗin ka miliyan goma ne za ka yi zakkan miliyan goma sannan wa zakkahu ma zai yi zakkan asalin kuɗin da riban lil hauli sani ga shekara na biyu mun gane dama mun ce wa haulu ribil mali haulu asalihi asalin kuɗin miliyan goma ne a wancan shekaran ba ka yi zakka ba ka sai ka yanzu ga shi kasiyar miliyan ishirin sai mu ce ka yi zakkan miliyan goma na wancan shekaran sannan sai ka zo ka yi zakkan miliyan ishirin kuma na wannan shekara. Mun gane? Na?
Na ba da kayan bashi ya yi shekara.
Eh.
Sai aka biya da ribar na.
Amma kuma aiki kasuwa ne ai ba da bashin ai ba farin kuɗi ka bayar ba kaya ka bayar na kasuwa yanzu ana biyan ka wannan ribar da wannan asalin kuɗin gaba ɗaya za ka yi zakka duka za ka cire warai a jikin kuɗin da yake na zakka ne wannan kuɗin ya fito to a nan sai ya ce illa juz'a zakatin nisabi wannan guri yana da mushkila wannan littafin mun gane sai ya ce illa juz'a zakatin nisabi sai dai juz'in zakkan nisabin shekaran farkon nan kuma in an zo na biyu ba za ka yi lissafi da shi ba yanzu misali miliyan goma nawa ne zakanta dubu ɗari biyu da hamsin ko miliyan ashirin nawa ne zakanta dubu ɗari biyar to kana da miliyan goma ya shekara ka sayi kaya bayan shekara ka sai da kaya miliyan ashirin muka ce ana bin ka zakkan miliyan goma sai ka cire sai ka cire zakkan miliyan goma dubu ne ɗari biyu da hamsin ka ajiye sai muka ce to wannan shekarar kuma kuɗin ka miliyan ashirin za ka yi zakkan miliyan ashirin dubu ɗari biyar sai ka ce to amma yanzu da na cire dubu ɗari biyu da hamsin ɗin na ai kuɗin bai kai miliyan ashirin ba ko ya kai bai kai ba saboda haka in ka zo zakka za ka yi zakkan miliyan ashirin ba dubu ɗari biyu da hamsin shine illa juza zakatin nisabi sai da kwarai kuwa ai shi ma mutum dole zai buka na haƙƙin shi ba na miliyan ishirin ka ce a miliyan ishirin ba dubu ɗari biyu da hamsin je ba ɗari biyu da hamsin ga an cire an ajiye ba yawwa to sai dai wannan juzi'in in an zo lissafin na jin za a cire wannan juzi'in to nan ma ga wata bita da kulli aka ce illa an yakuna lahu ardun yusawihi sai dai to yana da wani kadaran da ba a zakka yusawihi zai daidai da wannan 250 din yana cewa to an cire 250 sai mu ce motar da kake yawan an sa ta kasa za ta kai 250 ba ha to ai wannan mota ya mu ce to kaddara da ba wannan kuɗin wannan zakkan ai bashi ake bin ka wanda ake bin shi bashi ka yana da abin kama su yanzu a bari ne saboda haka sai mu kaddara wancan wancan wani kaddaran naka sai mu kaddara shi a wannan ɗari biyu da hamsin ɗin sai mu ce wannan dama bashi ake binka bashi ko ba sai a wannan kuɗin za ka cire ba ba za ka biya ba saboda haka mun kaddara ɗari biyu da hamsin a wancan yanzu ma zakkan miliyan ashirin ɗin za ka mun gane wannan illa an yakuna lahu ardu yusawihi sai dai yana da wani kadara wanda zai daidai da wannan juz'in nisabi ɗin to yanzu zai zakkan duka ne gaba ɗaya a na biyun mu wato ban mu'ulal fa'idataini ana taro na farkon fa'ida guda biyu ila saniya zuwa na biyu ku fahimci zancen duk mutumin da yake samun kuɗi fa'ida akwai bambancin da yake wanda yake samun kuɗi riba samun kuɗi fa'ida kuɗin da ba wani kuɗi ne ya haife shi ba tsarin shi daban da samun kuɗi riba kuɗin da kuɗi ne ya haifar da shi yanzu misali kana da dubu ɗari ina da dubu ɗari yau ɗin nan aka zo aka baka dubu ɗari aka bani dubu ɗari kowa ba ya mallaki dubu ɗari ɗari ba ana nan ana nan wata mai zuwa kai sai ka ci gaba da kasuwanci kana kasuwa kana kasuwa kana kasuwa da aka yi wata kuɗinka ya zama dubu ɗari uku ni kuma sai aka ɗauko dubu ɗari biyu kyauta aka bani kaga yanzu kana da ɗari uku ina da ɗari uku amma kai naka na kasuwa ne ni kuma nawa na fa'ida ne muna tafiya muna tafiya wani watan ma aka ƙara min kyauta kai kuma a me aliba na ka yi zama muna yi muna yi da aka shekara nawa ya kai nisabi naka ma ya cika nisabi amma nawa fa'ida ne naka kuma na kasuwa ne yanzu ana shekara kai za ka yi zakka ni kuma ba zan yi zakka ba sai bayan shekara saboda me saboda ni yau na mallaki nisabi kuma abin da aini ya cike min ya zama nisabin ba daga jikin kuɗin ya fita ba kai kuma naka din misalin da ka mallakan a jikin ainihin kuɗi ya fita saboda haka haulu ribihil mali haulu asalihi naka kenan ni ku haulul fa'ida ba zai zama haulu fa'idatu saniya ko wani abuwa saboda haka shine anan yace wato don mu'ulal fa'idataini ana taro na farkon fa'ida guda biyu ila saniyati zuwa ga na biyu misali an baka fa'ida a yau ɗin nan ɗaya ga watan almuharram misali aka ɗauko kuɗi naira dubu ɗari bakwai aka baka dubu ɗari bakwai ɗin nan bai kai misali ba babu zakka ana nan ana nan ana nan ana nan bayan wata shida ko wata bakwai ko wata nawa ma sai aka sake baka wani ɗari bakwai ɗin sai ka haɗa sai muka ce to yanzu ya dubu miliyan ɗaya da ɗari huɗu yaya sai masu nisabin suka ce miliyan ɗaya da ɗari huɗu ya kai nisabi to yanzu za ka taro wancan na farkon zuwa ga wannan na biyu yanzu yau ne ka mallaki nisabi yanzu wancan za ka jawo shi ka haɗa shi da wannan yau ka mallaki nisabi daga yau ne in ya shekara za ka yi zakka mun gane bambancin su da riba ko shi riba ana haɗa shi na farko ne shi ko fa'ida ana jawo na farkon a haɗa shi da na biyu ne mun gane zancen haka nan ba wai dole sai na biyu ko na ɗari ne sai ran da kuɗin ya cika nisabi in a fa'ida ne sai ran da ya cika nisabi a ranar ka mallaka ya shekara ka yi zakka shi ko riba da riba daga ran da ya cika inda ya kai shekara za ka yi zakka mun gane wannan ya ce akmalarhu shi wannan fa'ida na biyun shi ya cike fa'ida a kanan nisaban ko kanan nisaban in ma ya zamo na biyun ya kai nisabi au akmalarhu ko kuma na biyun ne ya cike na farko ya kai nisabi duka ne misali kana da dubu ɗari biyar bayan watanni sai aka ɗauko ainihin miliyan biyar aka baka kaga miliyan biyar shi kaɗai ya kai nisabi to yanzu wancan ɗari biyar ɗin zaka jawo shi ka haɗa shi da wannan yau ka mallaki nisabi sai ya shekara zaka yi zakan gaba ɗaya kana nisaban kenan wannan na biyun Na'am.
au akmala gu ko kuma na biyun ne ya cike na farko ya kai nisabi kana da dubu ɗari biyar yanzu sai yau aka ce nawa ne nisabi miliyan biyu bayan watanni sai aka baka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kaga yanzu wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ɗin bai kai nisabi ba wancan ɗin shi ya cike shi ala ayyali je koma wanne ne a ranar da ka mallaki wannan na gaban ya cika lissafin a ranar za ka fara lissafin ya shekara kai zakka Na'am.
amma bayan ka nake ula idan na farkon ya kai nisabi au ko kuma kullun nisaban kowanne ya kai nisabi to istaqallat bi hauliha na farkon ita ma ta cira ta da shekaran ta yanzu misali a al-muharram aka baka kyautan miliyan biyar Mm.
ana nan ana nan a watan Rajab sai aka ƙara baka wani miliyan biyar ɗin ko bayarwa fa ba wai sai ba ko gada ko wani noma kai ka ci amfani ka sayar ko ma ya ne a almuharram ka mallaki miliyan biyar a Rajab ka mallaki miliyan biyar kaga kullun nisaban Mm.
na farkon ma ya kai nisabi na biyu ma ya kai nisabi to wannan kowanne zai tsaya a shekararsa na farkon nan daga almuharram ya zo yana hannunka ba kashe ba za ka yi zakkan miliyan biyar Mm.
sannan wannan na rajab din shi ma rajab yana zuwa za ka yi zakkan miliyan biyar sai ya zama duk shekara kana da lokacin zakka biyu kenan kaga a fahimta na cin ula nisaban idan na farkon ya kai nisabi ko na biyu bai kai ba yanzu misali na farkon miliyan biyar ne amma a watan rajab sai aka baka dubu ɗari biyu ka dubu ɗari biyu bai kai nisabi ba to duk da haka in za ka iya za ka ware dubu ɗari biyu nan zaman kan shi yake miliyan biyar din nan watan muharram yana zuwa za ka yi zakkan miliyan biyar sannan watan rajab ya zo sai ka yi zakkan dubu ɗari biyu din nan Mm.
tun da na farkon ya kai nisabi dama kira in in na farko ya kai nisabi daga wannan kuma nan gaba duk abin da ka samu yana zaman kanshi ba za ka hada da wannan na farkon ka jawo shi ba sannan ba za ka jawo na gaban ya dawo baya ba kowanne sai ya zauna kana zakarsa Na'am.
to ɗari biyu ai bai kai nisabi ba to bai kai nisabi ba ma ba ka da nisabi ya tsoro kan nisabi Na baya.
yawa ai wancan miliyan biyar din mallakan ka ne kuma ya kai nisabi saboda haka wancan miliyan biyar na watan almuharram in almuharram ya zo ya shekara ya kai nisabi za ka yi zakka wannan ɗari biyun kuma watan rajab yana zuwa za mu ci a matsayin ka na mamallakin nisabi wannan ai ɗauriya ne akan nisabi shi ma za ka bar zakka duk da fa'ida ba eh duka fa'ida ne amma kuma ai kai din kai din ka mallaki nisabi ai in ma wannan ɗari biyu bai kai nisabi ba amma ai kana da kuɗi da ya kai nisabi wanda kake zakka kawai dai abin da za mu yi ba za a ce wannan ɗari biyu dole ka jawo ta zuwa almuharram ba tun dan almuharram ya zo ai ɗari biyu ba ta kai ba ta kai shekara ba saboda haka dukiyar da ya kai shekara za ka yi zakka wanda bai kai shekara ba lokacin shekaran shi shi ma za ka yi zakka karatu ba ya karatu kalar shi kowanne na sau miliyan biyar biyar yawwa Watan shi.
Eh, eh. to ai baka ji karatun yace fa in kanatil ula aw kullun nisaba idan kowanne ya kai nisabi kowanne yana zaman kanshi na farko almuharram ya zo za ka yi zakka na almuharram miliyan biyar na rage in rajab ya zo za ka yi zakka rajab miliyan biyar wannan mallakinka ne miliyan goma amma kowanne daban-daban ne wannan fa in kanatil ula idan na farkon ya kai nisabi kaga na biyun ko bai kai nisabi ba kenan au kullun nisaban ko kuma kowanne ya kai nisabi shine miliyan biyar biyar idan kuma ɗaya ya kai nisabi ɗaya bai kai ba amma wanne ne ya kai nisabi na farkon to yanzu in na farkon lokacin shi ya kai zakka na biyun komin kankantar shi za ka yi zakka kamar bashi ne din mutum yana karɓa yana karɓa shi daga nan bai kai nisabi Ana eh kai ko- ko- eh ko- bai kace a kan wakan abun mai sauki ne wannan dubu ɗari biyun kankara daman da misali lokacin su ɗaya ne da wancan dubu shi ɗari za ka haɗa da lokacin su ɗaya shi dama matsalarsa lokacin shi bai yi ba saboda haka aka ɗaga ma kafa sai lokacin shi yayi amma a matsayin ka na mamallakin nisabi zancen bai kai nisabi ba ba ta taso ba eh bai kace Ina haɗa shi ba.
shi kenan wannan ka so kewa kanka in ka hada ka so kewa kamar yanzu ma duk ɗan kasuwa an ce ya ka ai kaga an walar da shi kana kasuwanci kana da miliyan ashirin sai wani ya ɗauko dubu ɗari biyu ya baka kyauta sai a ce ka ware kaga za a walar da kai biyar. Kamar ta- yawwa sai ka hada kawai ka rika zakka saboda ka samu sauki na yace wa man makasa dainu a hawalan wanda bashin shi ya zauna shekaru a hannun wani bashi fa na kuɗi ba kayan da ka sayar da ba kuɗin da ka sayar da kaya ba bashi na kuɗi ka taimakawa wani ya zauna shekaru a hannun shi to fa la zakata alaihi babu zakka a kan shi hatta ya qabidahu har sai ya karbo wannan kuɗin ko shekara nawa zai zauna babu zakka sai ran da ka karbo fa yuzakkihi li amin wahid sai yayi zakkan shi na shekara ɗaya zakkan shekara ɗaya zai ko shekara nawa ya zauna tunda kuɗin ai ba
Amin.
eh aw me suna tafiya daban-daban ba da wannan nasabi aw kullun nisaban a auni Kana sabon wakala daidai ne kawai.
daidai ne karatu eh ba mu je kan shi ba kenan ko Na.
ku dan ya hakuri ba mu je ba sai ya kubi da hu ne ga wani ina hatta ya kibi da fa yuzakkihi li amin wahid ba sai ya muku ba
a ba shi fa in littafin qabada dunahu lam yuzakki hatta ya kibi da tamamahu abqal ula aw atlafa ka samani ko ku ce muku ya auni saban Karanta mu ji, karanta naka mu ji.
saban minhu Hmm? wa man makasa dainu ahwalan fala zakata alaiha hatta yaqbidahu har sai ya karba to karani hatta ya kabi da hudu har sai ya karbi kudin gaba daya au ko kuma bai karbi gaba daya ba amma nisaban ya karbo nisabi daga cikin wannan kudin mun gane zance bai karbo gaba daya ba yana bin miliyan ashirin ne amma an tsakura mar miliyan uku kaga miliyan uku ya kai nisabi to zai zakkan kai zaki sai ya zakkan wannan kudin da ya karbo gaba daya ko wannan nisabin bi amin wahid zakkan shekara daya sai ya ce to fa in qabada dunahu ay duna nisabi idan ya karbo abin da bai kai nisabin ba fa kana bin miliyan 20 da ka ja ka tsakura ma 300 ko 400 kaga abin da ka karba bai kai nisabi ba ko to lam yuzakki ba zai yi zakkan wannan abin da ya karban ba hatta ya da tamamahu har sai ya karbo abin da ya cike ya zama nisabi yanzu misali kaji ya baka dubu ɗari uku dubu ɗari uku bai kai nisabi ba ka koma ya baka ɗari bakwai har yanzu in ka haɗa miliyan bai kai nisabi ba kana yi kana yi kana yi har sai ka karɓo abin da ya cike ya zama nisabi daga ran da ka karɓo abin da ya cike ya zama nisabi za ka yi zakkan gaba ɗaya abqal ula au atlafaha ya wanzar da na farkon da ya karbo au atlafa ko ya cinye ta duka ne ka karbo 300 mun ce a ba zakka ka ci ka karbo 200 ba zakka ka karbo kana yi kana yi kana yi ran da aka baka dubu hamsin sai aka ce yau kuɗi sun cika miliyan biyu kuma zakka ya waje ba to zakkan ya za mu ce zakkan miliyan biyu wani nawa ne zakkan miliyan biyu dubu hamsin sai ka miƙa ta bari ku kana karɓa sai ka miƙa Na.
saboda zakkan miliyan biyu dubu hamsin ne kai kuma ka karɓi kuɗi ya kai dubu miliyan biyu saboda haka hatta ya ɗabiba tamamahu har sai ya karɓi abin da zai cike kai nisabi in ya karɓa abkal ula na farkon yana nan au atlafa ko ya zakana na farkon dole yanzu zai zakkan duka abin da ya karɓa daga nan kuma duk abin da aka tsakura mar zai rika zakari ya gama karɓan bashin shi muje
a sauran sai su tsara ɗaya kawai to muje ka samani urubi tijarati ka zama ni arzi ka samani urubi a tijarati kaman kuɗin kadarori na kasuwanci ai in ba ku manta ba mun ce idan mutum ya sayi kaya dan akwai bambanci a- a- a- akwai bambancin aka ce attajir da almudir attajir dan kasuwa ne amma wanda in ya sayi kaya ba wai yana sawa a shago ko yana kasawa ya siyar bane kawai shi zai siya ya bari sai ran da ya samu riban da ya mallaki siyar shi kuma mudir mai juya kuɗi wanda kawai shi ɗan kasuwan nan kayan yana kawowa zai kasa yana siyarwa zai siyo kaga zakan su ya bambanta shi mudir duk shekara in lokacin zakka yayi zai dakatar yayi lissafin kayan da yake hannun shi da kuɗi da yan bashin da yake yi wanda za a kawo ya haɗa yayi zakka amma shi attajir ba zai yi zakkan wannan kayan ba sai ran da ya siya in ya siyar ma bashi ba zai yi zakkan wannan kuɗin ba sai ran da aka zo aka biya to shi ne sai ya ainihin kamanta shi da wanda yake bi bashi kamar yadda in kana bin kuɗi bashi ko shekara nawa sai ka karɓo za ka yi zakka haka nan idan kana da kaya da ka ajiye sai ya yi tsada za ka siyar ba za ka yi zakka ba sai ran da ka siyar kuma shi ma in ka siyar din in bashi ne ba za ka yi zakka ba sai ran da ka karɓo to a wannan karɓan ne idan ka je ka karɓo kuɗin da bai kai nisabi ba babu zakka sai ran da ainihin ka karɓo abin da ya shige nisabi yanzu misali mutum ne ɗan kasuwan gwangwan ne yana siyan karafuna yana ajiyewa ya siya karafuna na miliyan ashirin ga sunan kaga mun ce ko shekara nawa siya siyar ko to yanzu wani ya zo yana neman wasu karafuna na dubu ɗari biyar ya wara ya siyar mar babu zakka ɗari biyar ɗin nan wani ma ya zo ya nemi na ɗari biyar siyar mar babu zakka yana yi yana har sai ran da ya siyar da abin da ya kai nisabi yana siyar da abin da ya kai nisabi kuma wannan ɗin da abin da yake ba gaba ɗaya zai zakkan su daga nan kuma duk lokacin da ya tsakura ya siyar komai ɗan ƙanta zai rika zakka kamar yadda dai muka faɗi wancan na bashi din shine ma'anar tashbihi na kasamani urubi a tijara wani suka fada huko wala zakata alayhi